أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida muna cikin fasali na tara wanda yake mana gargadi akan neman shugabanci a tahziru minar riyasa gargadi game da shugabanci za mu tashi a baiti na nawa a wannan shafi shafi na ashirin ba baiti na nawa na uku ne a wai a shafin baiti na uku ne ko yawwa ووصى بذا بعض الأئمة قائلا فلا تنزعن يادا من أصحاب شوكتي ولكن بلوت الوقت لم أر من يفي بأحد ووعد والجوار وقلتي فلا تك قابيا وعدلا ومفتيا عريفا وشرطيا وصاحب حسبتي وإن سقط للبلوى فبالله فاستعن ورائي حقوق الله في كل خطوة وكن مقسطا عدلا ولا تك ولا تك قاسطا فتجزى بنيران الجحيم الفزيعة انت بيتنا بيت بيربا ووصى بذا بعض الأئمة malam ya ce ba'adul aimat shashi daga cikin jagorori wani daga cikin magabata jagorori na addini wasa ya yi wasici liza da wannan abubuwa da muke magana a kai kaucewa shugabanci da jagoranci kowanne iri ne na al'amuran duniya ba'adul aimatin nan mai shari'a ce maka da zai lahu anhu tilmizan ko tilmizahu ai wasa tilmizahu ya yi wa almajirinsa wasici biza da waɗannan abubuwa da muke magana a kai ka gane halin kauni halin kasancewarsa shi ba'dul ayyima ƙa'ilan yana mai cewa falatan an yadan ya kai muridi sadiki karka tuɓe hannunka min ashabi shaukatin daga ma'abota ƙaya shauka ƙaya bi mana ma'abota iko ba jiya muna maganan cewa sai dai idan za ka haɗa kai da wani mai ƙarfi domin ka samu kariya daga cutarwa ko kuma ka samu damar da za ka kwato wa al'ummar ka haƙoƙinsu ba to ya yi masa wasiya shi ne ya mara wasiya biza da wannan magana kar ka yadda ka tuɓe hannunka min ashabi shauka daga ma'abota iko a ce kai ba ruwanka ba za ka yi ma'amula da su ba ba za kusan juna ba akwai amfaninsu da ranarsu yana zuwa ko ga al'umarka ko da kai kanka wanda daga cikin shashin ayimma ya yi wasiya ga almajirinsa kare tuɗe hannunsa ga barin yin mu'amala da ma'abota iko ko masu mulki ko masu faɗa a ji kai dai an ce za a naɗa ka shugabanci karka yadda amma kar kuma ka ce ba ruwanka da su ba ka mu'amala da su walakin sai dai sai dai muhammadu nazifi yake balautul waƙata na jarrabi zamani shine alwaƙata a yanzu wa me a wai sharhi balautu wai waƙta bartu al'iktibaru shi ma jarrabawa ne na jarraba alwaƙata zamani na yanzu ka gane ai wa wulatihi a saman da kuma jagororinsa shi zamani yanzu zamanin yanzu da jagorori na jarraba lam'ara manya bibi adin banga wanda yake cika alkawari na jarraba na jarraba ɓangaren sarautar gargajiya ne ko ɓangaren masu mulki ne ko ɓangaren shugabanni ne ni har yanzu banga wanda yake cika alkawari wajen kamfen zai maka alkawari in ka zaɓe ni zan ma kaza da kaza ku zaɓe ni za mu muku abu kaza da kaza ce to har yanzu ni ban ga wanda ya cika wannan alkawarin ba za mu kawo muku tsaro za mu kawo muku ruwan sha za mu gyara muku wutar lantarki za mu yi muku hanyoyi za mu yi muku kaza da kaza to na jarraba ni dai har yanzu ban ga wanda yake cika alkawari ba wa wa'adin ban ga wanda yake cika wa'adi ba in ya ɗauka wani jiwari ban zo da ke ɗaukan haƙƙin jiwari ya cika alƙawarin makotaka ba wa kullati da kuma badaɗanta shine abokanta haƙƙin abokanta ma ban ga wanda yake cika ba a zamanin yanzu to kai ta kanka ma ya ka ƙare kana muridi ballantana ka je ka ɗauki nauyi da ba za ka iya cikawa ba sai ya ce falata ku ƙadiyan ya kai muridi sadiki kar ka kuskura ka zama alƙali kar ka yadda a ce za a naɗa ka alƙalanci a sama ya ce maka ragabatan fi salama domin kwaɗayin kuɓuta da zauna lafiya tsakaninka da Allah wa rahabatan da kuma tsoro fil malama cikin zargin ubangiji duk abin da ake samu duk albashin da za a baka duk matsayin da za ka samu kar ka yadda ka zama alƙali domin kwaɗayin kuɓuta da kuma tsoron zargin Ubangiji, wa adilan karka yadda ka zama adali, a ce in ana shari'a a kotu a neman wani ya zo ya ba da shaida a matsayin adali karka yadda, in an zo ka ce kai ma ba ka yadda da kanka ba, ballantana har ka ba wa wani shaida. shi ne a sama ce maka ka zali ka aifa lataku adilan, karka yadda ka zama wai kai adali ne ana neman shaida kai ake nemowa. wa muftiyan ai fala taku muftiyan kar ka yadda ka zama mufti mai ba da fatawa a ce ya naɗa wani shine mufti a anguwa ko a gari ko a jiha ko a ƙasa gaba ɗaya kar ka yadda ka gane ai saboda dole kai mutum ne ajizi za ka yi kuskure in ka ba da fatawa aka saba wa Allah kai ne sanadi in ka ba da fatawa aka kashe wanda bai cancanta ba kai ne sanadi ka ba da fatawa aka halatta haram kai ne sanadi ka ba da fatawa aka haramta halal kai ne sanadi kar ka yadda ka zama mai ba da fatawa arifan kar ka yadda ka zama jagora shine arifan kaga daga marifa ne ai ra'isal qaumi shugaban mutane wanda in ana so a sanar da al'umma abu gulinsa za a zo a ce to a gaya mutane kaza shine arifan mai sanarwa wato kar ka zama mai anguwa wanda mutanen gwangwaminku a gunka suke neman labari kai ne mai sanar da sun abu ya taso wa shurɗiyan karka yadda ka zama ɗan sanda karka yadda ka zama ɗan sanda ko jan wuya ko custom ko immigration ko gandu roba ballantana soja mai harbe mutane yana kashewa yana jefa mutane a kwata yana tattakawa ka gane yayi a sama ya ce maka firaran min almakati domin gudun zargin ubangiji zai yi wuya ka ɗaura ɗamara har ka gama ba ka zalunci wani ba zai yi wahala dukkan zamani ballantana zamanin yanzu da ya gurɓata ya kawo maka ɗan sanda kaɗai ba shi kaɗai ba ya ce wa sahiba hizbatin kar ka zama ɗan hizba ka gane ya tsohon suna ne akwai shur'iyu akwai ka gane hizbiyu kar ka zama shur'iyan wa sahiba hizbati kar ka zama ɗan hizba wanda shi ne yake wa mutane hisabi daga alhisabu ne in an zo sun yi ba daidai ba kai ne mai sasantawa kai wane ya aka yi wane ya aka yi shi ne asalin hisba din ka gane ai a sama ce maka bi kasirin muhimmalati da kisran ha kalami wanda ba yi da ɗa ai sahibu ne sahibu ajirin menene ƙauyi ko dai ƙuluji ne amma ƙarshen ba ba ne to sharhin ya caɓe baya fita in ya ce sahibu ajirin to zai zama sahibu hisbatin wanda yake biyan mutane albashi kada ka zama kiyateka ko ka zama kashiya ko ka zama akaunta idan lissafi ne wanda albashinsu ta hannunka yake biyowa kai za ka lissafa a tebul ka biya yawanci suna yanke kudin mutane akwai akwai zalunci a ciki wani za ka je an bashi zai kirga babu ɗari biyu a albashin wani ba ɗari biyar wani ba dubu wani dubbai ma har akwai da ma suka samu sawai gafciya saboda an kawo albashin mutane yana gafdare to karka yadda ka zama wannan duk wani abu da za a ce na al'umma ne sai ya biyo ta hannunka ko kai ne mai hukuntawa ko kai ne mai kaza karka yadda ka zauna a muridinka sakin ba nauyin kowa a kanka ba wanda zai same ka zai lahira ina haƙƙin wani da wani to sai malam yace wa in suquta lil balwa to in fa aka kola ka zuwa ga bala'i aka nada ka alƙali an kola ka zuwa ga bala'i suquta din kolawa ne daga saƙa ko a a, wancan saƙa na- na- na sharuwa ne ai saƙakal qadru saƙakal qadaru qaddara ta kola ka ai suquta mubiyun lil majhuli ne to ana nufin alƙadar ƙaddara ta Ubangiji, saƙaka ya kola ka lilbalwa zuwa ga bala'i, a sama yake wani mihinati da imtihani, aka naɗa ka alƙali, ko aka naɗa ka mufti, ko aka naɗa ka ɗan sanda ko ɗan doka, ko wani muƙami na hukuma. To, fa billahi fasta'in, ai fasta'in billah, ka nemi taimako a wajen Allah, kar kar ka dogara da dabararka, da iliminka da iyawarka. ai fi jami'i umurika cikin dukkan al'amuranka to Allah ka sani wannan matsayi da aka naɗa ni Allah ka sani ba zan iya ba ƙaddara ce Allah ya Allah kai ka ƙaddara mun sai nayi to Allah ka taimake ni a cikin wannan aiki na gama lafiya kan na zama azzalimi kan na zalunci mutane haƙoƙinsu shi da shawarar da malam ya baka in har ƙaddara ta ƙaddara maka kaga tun farko ce maka sukuta lilbalwa aka kola ka zuwa ga bala'i aka nada ka wannan matsayi to ka nemi taimakon Allah wa ra'i huquq Allah kuma ka kiyaye haƙoƙin Allah a cikin wannan mukami da aka nada ka alƙalin ne ko dan sandan ne ko dan hizban ne ko mufti ne kowanne irin matsayi aka baka na jagorancin al'umma to kai iya kokarin ka ka kiyaye haƙoƙin Allah mai sharhi yace maka wa huquqa ibadihi da haƙoƙin bayin Allah karka yadda Allah ya tuhume ka da kawai haƙƙinsa a dalilin shugabanci lokacin sallah ya ce ana mitin ba za ka tashi kai sallah ba dan kai mai girma ne ko ana ko zakka ta kama ba za ka bayar ba dan ba mai tambayar ka kai mai iko ne karka yadda da wannan sannan karka yadda ka zalunci wani hala kai karar ka wajen Allah ka kiyaye haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah fi kulli kullati a cikin dukkan takunka dukkan hanyar da ka shiga ko ba waɗannan ba ba ƙadiyan ba ba adalan ba ba muftiyan ba ba arifan ba ba shurƙiyan ba ba sahiba hizbati ba wannan kaɗan ne daga ciki kowanne irin hanya aka naɗa ka kansila ne ko ciyaman ne ko advisor ne ko kwamishina ne ko ma wace tsiya ne to ka kiyaye haƙƙin Allah da bayan Allah fi kulli kuɗɗaci a cikin dukkan hanyar da ka tsinci kanka a cikin na jagoranci wa kun muqsidan kuma ka zama mai adalci ka gane ai mai shari'a yace maka idza kunta mubtalan bi shay'in mimma zikira in ka kasance an jarrabe ka da wani abu na abubuwan da aka ambata na qadiyan adlan muftiyan arifan shur'iyan sahiba hizbati da dukkan tarkacen jagoranci to ka zama mai adalci a sama yace maka fa inna allaha yuhibbul muqsitina domin Allah yana son masu adalci wala taqu qasidan kar ka zama azzalimi kaga shine ba mutum muqsidun mai adalci qasidan azzalimi a saboda sai maka ja'iran daga aljawu shi ma ja'ir din wala taqu qasidan kar ka zama qasidan azzalimi ai jinnun jinnun nasibina ma sun gaya mana wa inna minnal muslimuna wa minnal qasiduna a cikin mu akwai musulmai akwai kuma alqasiduna azzalimai kafirai kuma Allah yana cewa wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hadaba amma kaga azzalimai fa kanu su kasance hadaban kiraruwa ne li jahannama na wutar jahannama to karka yadda ka zama azzalimi cikin mukamin da aka nada ka har a ƙarshe ka zama makamashin jahannama Allah ya faɗa wa ammal qasiduna wa kanu li jahannama hadaba in ka zama qasidan azzalimi to fatjuza za a maka sakayya a ranar lahira binari li jahimi da wutacen nan na jahim alfazi'ati mai firgitarwa wutar duniya ma tana ka duba gobalar da aka yi shekarun jiya cikin ɗan taki kaɗan ta kona gida da matar gidan da ƴar mai gidan daga zuwa sallah kafin ya dawo da Allah wannan ba firgita da ta da hankali wuta fa ta duniya iya gida ɗaya kafin a yi sallah da daga masallaci gida ya ƙone matar gida ta ƙone ƴaƴan gida sun ƙone sai guda ɗaya ce aka ce mai rai sallah asibiti ko to wannan wutar duniya ke ina kuma niranul jahimi wutan nan ta jahimu ta jahannama alfazi'a ce wacce take mai firgitarwa ai ashadidatul faza'a mai tsananin firgitarwa wal menene wal qabihi da muni to karka yadda ka zama makamashin jahannama wa man ka ba mun karanta wannan to mun samu baiti biyar ba alhamdulillah